بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقوس قوتا أكو watan rabi'un al'awwal a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 25 ga watan goma a girgorian kalanda 2020 wannan shine kasar ɗinmu na takwas daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin a fannin ta'amul bainar zaujai na fadilatu sheikh alƙari المرتل آه محمد صديق المنشاوي الله مدوكاكين سلكي يا masa rahama idan ba a manta ba mun shiga babun khairukum khairukum li ahalihi wa ana khairukum li ahali wato wannan wani gutsire ne na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da malam ya kulla wa wannan babi suna da shi wato mafi alkhairinku shi ne mafi alkhairinku dangane da iyalansa kuma ni dinnan na fi ku kyautata wa iyalaina a mun kawo nukta ta ɗaya wadda take ɗauke da wannan hadisin mun kawo nukta ta biyu a maganar luqmanul hakim inda yake cewa yambagi lil aqil an yakuna fi ahlihi kasabi wa idha kana fil qaumi wujida rajulan wato ya kamata a ce namiji ya zamanto kamar yaro karami a cikin gidan shi amma idan ya shigo wato gida a gan shi wato in ya fita waje kuma ya zama kamar wato namiji namijin zaki wato dai ba a nuna jarumta ta karfi a cikin gida a waje ne ake nuna jarumtar karfi a cikin gida kuma sai mutum ya saje da yara da mata a yi wasa a yi dariya a yi mu'amala a yi zamantakewa mai kyau jama'a kun fahimci magana? wannan shine abin da malam ya faɗa to yau za mu tahi wa inda ma ja al'imamu ali bin abi talib lokacin da ali ɗan abi talib ya zo a ilan nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata gare shi a ya sayyida fatima yana neman auren na na fatima to sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa hiya laka na baka ita a nan ne muka tsaya sati da ya gabata in ba ku manta ba muka yi tsokaci dangane da jalluku jalle da ake yi idan an zo neman aure a yi nan a yi nan a biyo ta nan a biyo ta nan a yi waye tofi jomi haka a yi ta wahalar da mutum ƙarshe kuma idan aka yi rahin sa'a a zo a ce ba za a bashi ba na fata an fahimta an gama wahalar da shi an gama ci masa mutunci an gama ci masa zarafi sai ya gama shan wahala watakila ma ya yi ta kashe-kashen kuɗi wa wannan yarinyar ya yi ta mata hidima a azumin ramadana ya mata hidima a sallar lahiya eh an kunan ƙawayenta duk ya ɗinka mata ku kalle ni da kyau baki nake ba fari nake ba ka tamburi ni ya bata ni in ji yara da faɗa kuna ta zazzara min ido ba a yi ne a to ana yi ina fata an fahimta yawwa saboda haka wannan jalluku jallan a yi tayinsa a ɓata wa mutum lokaci daga ƙarshe kuma daga ƙarshe kuma a zo a ce an fasa bashi ko kuma a yi shekara biyu ana nema in an tahi sai a ce an bincika an gane ba mutumin kirki ba ne tsawon shekara biyun nan wai ba a gane mutumin banza ba ne sai jiya ko ba haka ba ne sai a zo a ce jiya an yi bincike an gane cewa mutumin nan ba na Allah ba ne don haka ba za a bashi ba amma abin tambaya ya aka yi aka kwashe shekaru uku ko biyu suna hira da yarinyar babu wanda ya gane hira banza ne ko na kirki sai jiya to shi yasa ga waɗanda suka san me suke yi ga waɗanda suka yarda da cewa ya kamata su mutunta aure to ɗayan biyu suke yi idan sun san ba su shirya aurar da yarinyarsu ba to idan ka zo sai su ce maka a'a wani dakata tana makaranta ba za mu aurar da ita ba sai ta gama ko kuma a'a tana level aji kaza ba za mu aurar da ita ba sai ta kai level aji kaza haka ne don haka ka saurara to kin ga anan idan ya kuskure ya ci gaba da nema to in aka zo daga ƙarshe ba a bashi ba shi ya jawo wa kansa tun da dama an dakatar da hitun farar safiya haka ne ko ba haka ba wasu kuma za ka ga sun ce in ka ga za ka jira zuwa lokaci kaza to mun yi alkawarin in har ta kai wannan level din to ka dawo za mu yi magana da kai za kuma a baka in dai tana son ka wasu kuma ce ma a'a ba alkawari kawai za ta ci gaba da abin da muka tsara mata ranar da muka tashi aurar da ita in Allah ya sa baka yi aure ba kuma kana kan bakanka kuma ta ce tana so za mu baka idan kuma aka samu akasi muka ba wa wani tokar ka ji haushinmu kun ga an yi da wajewa a nan idan yaro ya ga zai iya ci gaba da haƙuri falillahi alhamdu wal minna idan ya ga ba zai iya ba sai zai nemi wata shikenan kwanan nan wannan abin ya faru akwai wani yaro ɗalibi na ne ya ga wata yarinya yar gidan wani mutum ya ce yana son ta na gamsu da shi na amintu da tarbiyyar shi na je muka yi magana da aminin baban yarinyar don ya ce a je a same shi a yi magana da shi da muka je muka yi magana sai shi aminin ya ce to uban yarinyar nan ya ce in faɗa muku malam gaskiya tana kan lebul na kaza na karatu don haka ba za a fara magana aurenta ba sai ta kai lebul kaza amma a ƙarƙashin wannan ya ce in har yaro zai iya haƙuri ya jira to za a bashi idan kuma ya ga ba zai iya ba to gaskiya ba a shirya aurar da ita ba a yanzu shikenan na ce to Allah ya albarka zan sami yaro in ya ce zai haƙura da zan dawo in sanar maka in ya ce ba zai haƙuri ba shikenan muka je muka zauna da baban da, da yaro na ce masa to ga abin da iyayen yarinya suka faɗa sai ya ce ya ji ya gani zai haƙura zai jira na ce yanzu aka yi jiran shekara biyu zuwa uku ya ce wallahi zai jira na ce me dalilin ka ya ce dalili na malam shine duk abin da nake bukata dangane da mace na tarbiyya da nutsuwa na hange shi tare da wannan yarinya saboda haka ina ganin kafin in samu kwatankwacinta ta zan share shekara uku ina nema ban samu ba to gara in jira shekara uku ta zo ta same ni in aure ta sai na ji maganar ta burge ni kaga aure da manufa kenan sai ce to sai nace to gaskiya in dai har haka ne to ni ma na goyi bayan ka ka yi hakuri din wallahi yanzu a cikin satin nan baban yarinyan da kansa ya buga mun waya yace a je a samu wannan aminin nashi ya yarda ya bawa yaron yarinyan shekara uku wallahi tallahi wallahi tallahi kuma da na je gurin aminin baban yarinyar sai yake ce mun bayan da muka zo aka yi maganan yaron aka ce mu yi haƙuri sai bayan shekara uku in ka ga irin mutanen da suka dinga zuwa gurin neman yarinyar abinsa ya tarma da hankali manyan mutane manyan masu dukiya manyan 'yan siyasa saboda sun hangi tarbiyya kun san ko ɗan iska yana neman gidan tarbiyya fa ko ai galibi ma mutanen banza sun fi son masu tarbiyya ba sa neman fetsararru irinsu to don haka kowanne tom and jerry kawai sai ya ce shi yarinyar yake su shi kuma baban ya ce a'a na yi wa wani alkawari kuma wallahi ba zan ci amana ba ya ce abu ɗaya ne zai sa na hana shi yarinyar nan sai idan yarinyar nan ta fito ta ce ba ta kauna shi shi kenan na haƙura ba da na iya amma matukar tana nan akan bakanta yadda yake kan bakansa to zan ba shi musamman aka kira na aka ce mu je mu karɓi baikonta na tashi na ɗauki wani muka je suka ce sun ba da yarinya yanzu haka an ba shi shawara maganar shirye-shiryen aure to irin wannan rashin amanar da muke da ita shi ya jawo muke samun matsaloli na faɗa muku sati mai da ya wuce cewa daga cikin abin da ke jawowa aure yake samun tangarɗa shine a ci zarafin wani a neman auren daga ƙarshe a hana shi sai ya koma sai ya ce to Allah an cuce ni an zalunce ni ba a kyauta min ba ni ban ce sai an biya ni abin da ne ba amma Allah na barka da su to ya haɗa ku da bala'i wallahi la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u ilayka wa aynu Allahi lam tanami haka mawaki yace yace di komai kankantar zalunci karka yadda ka yi shi komai kankantar rahin mutunci da rahin arziki karka yadda ka yi shi yace domin shi wanda ka zalunta kai kana bacci ka zalunce shi ka manta ma da kayi shi kuma yana can idansa a farke ya rasa inda zai sa kanshi yana ta addu'a yana cewa Allah ka kwata min abin da aka cuce ni shikenan kai kana ganin kasha nawa aka wulakanta akan mace nawa aka ci zarafi nawa aka tozarta su nawa aka bata musu lokaci daga ƙarshe kuma aka zo aka hana su to wannan yana daga cikin sirrin fitintunu da masifu da ma'aurata suke fadawa saboda haka iyaye ku shiga taitayinku kamar yadda 'ya'ya ma su shiga taitayinsu idan aka zo maganar yarku ku zama kuna da tsari da kuka tsara ajiyayye wanda yake kan tafarkin Allah da annabi idan aka zo sai ku baɗa wa mutane tsarin ku mu a nan gidan ga yadda muke tsarin ba da aure da haka in kaga za ka iya haƙuri ka bi tsarin mu to mun kuma mun ma alƙawari in da yarinya ta ce ta amince tana son ka za mu baka amma in ba za ka iya haƙuri ba to ban maka alƙawari ba in Allah ya sa rabanka ce za ka samu in ba rabanka ba ce za mu ba wani mutum ya san da haka tun farar safiya to duk abin da ya ɗauka wa kansa to ku ba ku da haƙƙi kuma Allah ba zai kama ku ba amma ma damar kuka bar abin a rufe ku ba ku ce za ku bashi ba ku ba ku ce ba za ku bashi ba ku ba ku ce za ku aura masa ba ku ba ku ce ba za ku aura masa ba yayi ta wahala daga ƙarshe kuma kuka ajiye shi kuka ɗauko wani wallahi in ya koma ya ce Allah ya isa to ko Allah ya isa haka ne ko ba haka ba kuma zai kwata masa haƙƙin shi Allah ya shiryar da mu dan haka manzon Allah bai tsaya bata wa Aliyu dan Abi Talib lokaci ba sai ya ce hiya laka na baka ita hiya laka na baka ita kawai kai tsaye annabi ya gaya manzo abin nan ainihin wato sayyidina Ali wannan kalma wannan yarinya na baka ita kuma wannan shine abin da ya faru kuma haka sahabban suka koyi koyi wannan abun Umar dan Khattab yana da ya mai suna Ummu Kulthum an gane ku a'a afwan aliyu dan abi talib din yana da ya mai suna ummu kulsum sai ya kaika wa umar ya ce a gaya wa umar zai turo yarsa ummu kulsum ya duba ta ya ganta idan har ta mishi to ya bashi ba wani makwata lokaci in har ta mishi to ya bashi shikenan yarinya ta je ta suka gaisa da Umar ita bata san ma me ke faruwa ba Umar ya duba ta ya ga komai ya mata dama ya masa dama kuma tana tarbiya yar gidan Aliyu dan Abi Talib ne shikenan bayan ta koma gida sai ya aika baban cewa ta mishi shikenan aure ya ɗauru an gama ba bata lokaci kuma wani abin da zai baku mamaki ta inda za ku gane su sahabbai suna aure ne da manufa ba aure ne na duniyanci ba yanzu manzan Allah ya auri 'yar gidanwa sayyidina Umar shi kuma Umar ya auri jikarwa manzan Allah ummu kulsum to wannan wani fiqihu ne na malamai mutum ya auri 'yarka kai kuma ka auro jikashi rigiji gabji an haɗa malaman fiƙihu da aiki jama'a haka da kuma haka ba wannan ya tabbata a tarihi umar ya auri manzan Allah ya auri 'yar gidan umar umar kuma ya auri jikar annabi muhammadu haba wani abu sai sahabbai wallahi wani abu sai annabi muhammadu mala saboda abin ana yin sa ne na Allah da annabi da addini ba na duniyanci ba yanzu idan 'ya'yan yau ne su ce la ilaha illa wata salati wanda ba ta la mahalla laha min al ihrabi an dinga tafka wani salati kenan Allah ya kiyaye dan haka yace hiya laka na baka ita to amma sai sa masa sharadi sai yace ala an tuhsina suhbatuha da sharadin cewa zaka kyautata zamantakewa da ita yo ashe kenan ya zama sharadi banda musulunci ya yarda da shi idan an zo baka yarinya a ce to a ji tsoron Allah a kula mana da ita haka ne ku ji tsoron Allah wane ji tsoron Allah kar ka cuci yarinyar nan kar ka zalunce ta za mu baka ita amma da sharaɗin ba za ka ci zarafinta ba ba za ka ci mutuncinta ba ba za ka tozarta ta ba za ka hana ta abinci ba za ka hana ta ruwan sha ba za ka hana ta sutura ba in tana da ba ta da lafiya dole za ka je ka nema mata magani in ka yadda da waɗannan to mun baka ita shikenan shine ala an tuhsina suhbatuha za ka kyautata zamantakewa da ita za ka kyautata alaƙa za ka kyautata mata mu'amala to in dai za ka yi wannan je kana baka ita haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa sayyidina Ali lokacin da ya zo bahina na Fatima an gane maganar da kyau ko wannan hadisi da muka ji cewa hiya laka ala an tuhsina a suhbatuha ainihin wato karanta silsilatul ahadith sahiha nambar hadisi na 166 zaka samu karin bayani dangane da wannan hadisi qala al-tha'alabi al-imam al-tha'alabi mai littafin tafsir an gane ko aljawahirul hisan fi tafsirul qur'an yana da littafi na tafsiri babban malami ne na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama al-imam al-thalabi shi kuma yake cewa man ahsana siyasata ahlihi duk mutumin da ya iya siyasar zaman gida ina fata an fahimta siyasar zaman gida ka iya yadda zaka biyar da iyalanka ku zauna lafiya kun san mata sai da siyasa sai da siyasa in ce kwalliya ko ba ta yi kyau ba ko da ɗaurin abin nan abin nan ɗin ɗaurin zanin ta yi bakin kaza ƙasa ta yi sama sama ta yi ƙasa ka ce iye la dama haka kike kai wallahi tallahi kwalliyar nan ta yi min kyau kaga siyasa ce wannan asali ba wai kyawun ta yi ba tsakani da Allah kenan bambara kwai ma ta yi haka dai ko ba haka ba yawwa wala in kana da yan wasu kuɗi ma ka ɗan zaro wata sabbin ɗari biyu ƙwaya hudu ko biyar haka ka liƙa mata ka ce wannan kwalliya ce ta biya kuɗin sabulu amma fa wallahi ba ta yi kyau ba kawai wata bambara kwai ma ta fito to amma kar ka kushe in ka kushe ta to ta koma ta yi ta kuka ta yi ta sharɓa hawaye tana fata majina saboda ita ta yi don ta burge ka kai kuma ba ka gani ba alhalin gaskiya ka faɗa ba ta yi kyau ba amma wannan gaskiyar ba a buƙatar ta a wannan lokacin haka dai ko ba haka ba to dole sai mutum ya iya siyasar zaman gida siyasa dole he ka sa siyasa ma'ana ka yaba wa abin da dama ba haka 'yan siyasa suke ba abin da bai kai a yaba masa ba a yaba masa a ce wani sai shi kuma alhalin shi din in ya hau ya ce in kuka zaɓe ni za ku dara in kun zaɓe ki kuma ku dare ko ba haka ba ne to duk abin da a ƙarya ne da munafurci to dole sai an haɗa da siyasa abin da ba haka yake ba a ce haka yake don a zauna lafiya abin da bai kamata ba a ce ya kamata don a zauna lafiya amma in abu ya fiyo ta fannin saba wa shari'ar Allah to nan kan karka yadda ko da sama za ta haɗu da ƙasa ina fata an fahimta amma mu'amala don a kyautata zamantakewa da mata wannan babu laifi kuma wannan abu ne mai kyau ana buƙatarsa don ita matar ta gane cewa mijin yana tare da ita ala ayyi halin yana mutunta ta yana kyautata ta saboda haka ana buƙatar mutum ya sa siyasar zaman gida abinci ne ta yi maka ka zo sai ka ji gishiri ya yi yawa mau kana yin cokali ɗaya sai ka yamutsa fuska ya dai mai gida ka ce kai la ilaha illallah ashe haka kika iya abinci kai ai daga yawan Allah da wai dan wani ciye-ciye ma a waje wala na daina shi na daina shi ka yaba abincin wani mai gida ya taɓa wa matarsa haka tsabar yadda ya ba abincin ita kanta sai ta je abincin ita ba ba ta sha'awa ya kamata ta dan taba abinci ne aka yi masa nasa shi kare amma sai aka yi shi ba daidai ba ita ba ta taba ta ji ba ya zo yana ta yaba abincin yadda yake yabawar sai abin ya bata mamaki ta ce kai dama abincin nan haka yi daɗi haka ni ko taba ban yi ba ya ta ce mai gida amin afuwa ne ma ne cokali biyu ya ce a bismillah bismillah ai da ta yi cokali ɗaya ba ta yi na biyun ba shi ya iya haɗewa amma wallahi ita kasa haɗewa ta yi ta fita ta je ta tofar sai ta dawo ta ce dan Allah ka yi haƙuri dan Allah ka yi haƙuri ashe ya ba min da kake ashe nasiha kake min ni ban gane ba ya ce to alhamdulillah tunda kin fahimta ba ni na faɗa ba dama ba na so in faɗa ne ranki ya ɓaci amma tunda kin gane shikenan ka gani to wannan yana da kyau ba kowane laifi bane in mace ta yi za a fito a yi adiresin ɗinta a nuna mata cewa bata kyauta ba a'a akwai hikima wajen nuna wa mata laifinsu sannan bayan haka kuma akwai buƙatar wani abun a dinga kau da kai a dinga kau da kai a dinga haƙuri to in aka sa siyasar zaman gida to sai kaga ainihin wato an samu natija wata rana ka kaga an tashi an rai ya ɓaci sai ka ce kintsa ta ce ina za mu je ka ce a'a kai dai ki kintsa ki dai ci ado kawai ki mun kwalliya haka nake bukata ta yi ado ta kwalliya Allah ya sa kuna da dan mashin ne Allah ma ya sa akwai yar mota motar ma akwai dan AC to shikenan sai ka ce to shiga in ta shiga yake ce to yau ina so ne mu yawo ina kike bukatar mu je a garin nan me kike so ki gani ina kike so ki je ina kike jin labari a gidan rediyo baki taba zuwa ba ce kaza da kaza da kaza kaza ce to mu je ka dinga yawo da ita kana nuna mata nan shine guri kaza nan shine guri kaza dan ratse ta wani dan restaurant hakan nan a dan sayi ice cream hakan nan yes na gaya muku mu ustazai fa mun fi ku wayewa billahi allazi la ilaha illa ku bar maganin mu kuna dauka wani gidadawa ne wallahi tallahi gidadanci yayi kudu mun ya arewa wallahi ba ma hadu da gidadanci ba ko misqala zarrati Allah ka saya mata ice cream saya mata dan kayan makulashi ana tafiya ana hira a ɗauko taɗin addawanci a sauƙi a shiga na gwaggwawanci a sauƙi a shiga na kaza a yi ta hira wallahi duk bacin ran da take ciki a duniya gaba ɗaya sai ta manta da shi haka ne ko ba haka ba saboda ka higar da ita wata duniya ta masoya ka higar da ita wata rayuwa ta rankwalewa don haka duk wani tashin hankali ta manta da shi amma kullum gida sai bacin rai sai tsumewa sai murtikewa sai ta da hankali ina alheri a cikin wannan to wannan duk yana daga cikin siyasar zaman gida da siyasar zama da iyali an gane maganar da kyau ko siyasar zaman gida da siyasar zama da iyali saboda a zauna lafiya ka sauko da kanka ka dawo kamar yaro karami to sai kaga ana soyayya ana lobayya ana abubuwa waɗanda za su kwantarwa da kowa hankali Allah ba mu ikon aikatawa to shine yake cewa shi al-Imam al-Tha'alabi yake cewa man ahsana siyasata ahlihi duk mutumin da ya iya kyautata siyasar iyalansa kana ahalan li siyasatin nasi to wannan ya fi cancanta ainihin wato yayi siyasar mutane wato kenan duk mutumin da ya fito yace ku zaɓe ni sai a fara bincike shin ya yake da zama da hi da matan shi tukunna ya yake zama da hi da ƴaƴan shi ya yake zama da mutanen anguwarsu idan an ga akwai kyautatawa da mu'amala mai kyau tsakaninsa da matan shi da ƴaƴan shi akwai kyautatawa da mu'amala mai kyau tsakaninsa da matan shi akwai kyautata tsakaninsa da mutanen anguwarsa to wannan alama ce da take nuna idan ya zama shugaban mutane zai kyautata musu jama'a kun fahimci magana alama ce da take nuna in ya zama shugaban mutane zai musu mu'amala mai daɗi amma wallahi duk mutumin da bai iya mu'amalar gidan shi ba bai iya mu'amalar ƴaƴan shi ba bai iya mu'amalar matan shi ba bai iya mu'amala da mutanen anguwa da mutanen gari ba da mutanen yankin su da mutanen layin su ba to in kuka bai shugabancin gari ko na jiha ko na ƙasa ko na local government sai ya tarwatsa kowa wallahi sai ya ci zarafin kowa saboda bahi da siyasa ta mu'amala Allah shiryar da mu wakila fil hikima an faɗa a cikin wata hikima mallanat kalimatuhu wajabat muhabbatuhu duk mutumin da yake da daɗin zance to za ka ga ana ƙaunar shi haka ne ko ba haka ba musamman mata suna da wannan ɗabi'ar in dai za ka zo kai mata hira mai daɗi ko ƙarya kake gaya mata to kawai in ba kai ba sai kwata saboda ka iya magana iya magana kaɗai yana iya sai maka zuciyar mace iya hira ƙirƙirar labarin ƙarya kai ta gaya mata shikenan kawai manya-manyan mutane su yi ta zuwa da motoci da su yi ta zuwa da mukamai su yi ta zuwa da appointment da waye wallahi ba za ta kula su ba kai ɗin nan da ake ganin ka renan ne za ka biyo layuka biyar kafin ka iso gidan a kafa wallahi in ba kai ba sai ta ce ita bata san wani mijin aure ba in ba kai ba saboda kyakkyawar kalma mai daɗi ku duba dai fir'auna saboda tsabar kangarar sama cewa ya ana rabbukumul a'ala ni ubangijinku ne maɗaukaki daga baya ya zo ya ce ma alimta lakum min ilahin ghairi kai ni ban ma san kuna da wani Allah koma bayana ba ya kora allantakar Allah ya tabbatarwa da kanshi amma da Allah ya tura a je a yi masa wa'azi ya tura annabi Musa sai ya ce fa qula lahu qawlan layyinan sai ya ce la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha faƙula lahu in kun je annabi Musa da annabi Haruna ku gaya masa ƙaulan layyinan magana mai taushi magana mai daɗi magana ta girma da arziki maganar mutuntawa ku gaya masa wannan sai ce la'allahu ya tadhakkaru mai yiwuwa zai wa'azantu au ya sha ko ya dawo ya ji tsoron Allah ya daina wannan allantakar da yake yi duk kafircin shi Allah sai ya ce a tausa samar zance idan an je kada a yi masa mun kufurci kar a bambanka mishi ashar ina fata an fahimta to mace ko da laifi ta yi za ta so a ce nasihar akwai yadda ake ai bahaushe ya ce akwai yadda ake dafa mutum da ruwan sanyi ko ka zaunar da ita ka kashe murya sosai shi yasa na daga cikin lokutan da ake wa mata nasiha idan Allah ya sa tana da ‘ya'ya kar ka bari lokacin da ake da hayaniya a cikin gida ka bari sai kowa ya yi bacci ita ma watakila ta fara alamun za ta rinsa sai ka tada ita ka ce akwai bayani to a wannan lokacin duk abin da za ka gaya mata zai shiga kunnanta saboda babu wata hayaniya a kusa da ita amma kuna cikin nasiha kana ta jan aya ko hadisi sai wane ya tsala kuka sai kai ba za ka bar kukan nan ba ita ce ci gaba ina jin ka ma'ana hankalinta ya tafi can ta ma manta da me kake faɗa sannan hita da ta ce ci gaba na fata kun fahimci maganar amma idan ka samu lokaci nitsatsen lokaci wanda kowa ya yi lub to a lokacin in ka shigar da maganganu to suna shiga suna samun gurbin zama to wannan duk yana daga cikin siyasar zama wallahi in mutum bai iya wannan ba za a yi ta rikici da shi a cikin gida ne saboda haka mata suna buƙatar ƙaular layyina magana mai taushi magana mai daɗi nasiha cikin hikima jan hankali da kuma ƙoƙarin yaba mata da jinjina mata wata mata tana ba da labari ta ce nakan so mijina ya zauna da ni zai min nasiha aka ce a amma ku mata ɗabi'ar ku ba kwa son faɗa ba kwa son nasiha ta ce ni ina son mijina ya min nasiha aka ce me dalili ta ce idan ya zo kafin ya fara min faɗa sai ya lissafo alkhairai na kusan guda goma don Allah wannan ba siyasa zama ba ne laifi aka yi maka za ka yi faɗa amma kafin ka fara faɗan sai ya yi shimfiɗi da wasu alkhairai tukunna ya ce kina kula mana da 'ya'yan nan Allah ya miki albarka akan kula da ke da 'ya'yan nan kin iya abinci ba na kunyar kawo bako gidana wajen ki mana abincin da zamu ci kina girmama iyayena kullum mahaifiyata in naje gai heta heta ce na gaishe ki saboda mutunta ta da kike yi ya lissafo ya lissafo ya lissafo sai ce amma kash a guri kaza kuma yau kuma an samu kuskurewanci ya aka yi haka dan Allah kunya ba zai kama ta ba kaga ta sun koyar da kai tana kai wallahi kuwa ba kyauta ba ba ta yadda bata kyauta ba tunda ta ji ta kyauta a lokuta sun fi guda goma haka ne ko ba haka ba amma duk sai ka zo ka ce la'ananniyar banza la'ananniyar wofi tunda na auro ki hankali na bai kwanta ba kaga daga nan heta haurawar dari ita ta zama wata masifa gaba ɗaya tun da aka auro ta gidan ya har gutse gaba ɗaya haka ne ko ba haka ba to wallahi ba za ta taɓa fahimtar ka ba kuma kai ƙarya kake kasan cewa tana da wani alkhairi da yawa wanda ya kamata a jinjina mata akan wannan alkhairan to amma baka kalli wannan ba sai ka kalli janibin muninta da jalibin matsalarta to wannan yana daga cikin abin da malamai suke ba da shawara cewa a shiga ce ta yi dangane da shi an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu don haka na'am ok ok na tsallake gurin ko na'am da haka sai malam ya ce man a hasana mallanar kalimatuhu duk mutumin da maganganunsa suka yi daɗi suka yi taushi wajabat mahabbatuhu to soyayyar da ake masa ma ko kuma soyayyarsa za ta zama wajibi akan mutane an gane ko ahsin ilal nasi tasta'bid qulubahum faɗala masta abadal insana ihsanu ahsin idza ma kana imkanun wa maqdiratun falam yaduma alal ihsani imkanu idza asaa musii'un falyakul laka fi urudi dhallatihi safhun wa ghufranu an gane maganar da kyau ko yawwa saboda haka kyautatawa yana daga cikin abin da yake ja wannan ja'a rajulun ila ahadi hukama'il arab wani mutum ya zo gurin wani daga cikin masu hikima daga cikin larabawa faƙala lahu sai yake tambayar wannan mai hikimar ya ce masa kai fa akunu khairan nasi ta ya zan zama mafi alherin mutane ya zan zama mafi alherin mutane a dinga lissafa na cikin mutane masu daraja da alheri faƙalar hakimu sai wannan mai hikima ya ce masa idza kunta khaira rajulin fi baiti idan ka zama mafi alherin mutum a cikin gidan shi ma'ana idan gidanka suna yaba ma kai mutumin arziki ne to wannan shi yake nuna mu'amalarka da mutane ma za ta iya yin kyawu kun gane to kuma kullum ku dunga lura in an ce mutum ya zama mafi alherin cikin gida to ita ma fa mata a lokaci guda ana cewa ta zama mafi alherin mata ne ba wai iya namijin ake zama idan shi kullum zai zama yana kyautata kai kuma kana muna mishi za mu zo mu ji tarihin wata mata da mijinta ya zama tana kyautatawa mijinta mijinta kuma baya kyautata mata ya dai na'am an gane magana da kyau ko tana kyautatawa mijin mijin baya kyautata mata aka zo dai aka samu wani wani tangarda ba shi kawai haka aka samu wani tangarɗa a cikin lamarin ina fata an fahimta to za mu zo mu ji don haka ana so lokaci guda miji ya zama na kirki mata ma ta zama ta kirki da izinin Allah جاء رجل إلى أحد حكماء العرب فقال كيف أكون خير الناس فقال الحكيم إذا كنت خير رجل في بيته إذا كذا من في الهيري أتكين جدنك كنت خير الناس تو كذا ما في الهيري متاني فقال الرجل سيمت من يساك تيوا وكيف أكون خير رجل في بيته ta ya zai zama mafi alherin mutum a cikin gidan shi ƙala sai ya ce masa bi husni suhuba ta hanyar mu'amala mai kyau wa tibil ishra da kuma kyakkyawar zamantakewa limra a cika ga matarka wa auladika da kuma ƴaƴanka zaka zama ne mai kyakkyawar zamantakewa da kuma daddaɗan rayuwa tibil ishra shine daddaɗan rayuwa mu'amala wa aishiruhunna bil ma'rufi walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'rufi haka Allah ya faɗa ku yi mu'amala da mata da kyautatawa sannan suna da kwatankwacin haƙƙi akan ku kamar yadda su ma yake akan su na kyautatawa an gane maganar da kyau ko wannan shine ƙarshen babun mu na cewa a mutum ya zamanto mafi alheri a cikin gidansa kai tsaye kuma za mu shiga cewa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi musu mu'amala da zamantakewa mai kyau تحتاج المرأة إلى معاملة من نوع خاص تعتمد على الرفق واللين مع النصح والإرشاد ما يتي تحتاج المرأة ما تاتنا دبقاتا إلى معاملة من نوع خاص زواج وتمعاملة دقوان نوعي ندبا تعتمد على الرفق واللين واندوانا معاملة تكي جنجنوا زواج توسيا وادكما توسس كلمة akwai bambanci tsakanin tausayi da tausasi an gane ko tausayi shine jin tausayin mutum idan yana cikin wani hali ko kuma ka ganshi yana shan wata wahala ka ji tausayinsa ya kama ka har ma ka ji kamar alamun hawaye zai zubo maka an gane magana da ke ko tausasi kuma shine lokacin da ka zo kana magana da shi kana adiresin ɗinsa akan wani abu da ya yi mai kyau ko kuma mara kyau ya zamanto kalmominka su zamanto masu daɗi jama'a kun fahimci magana babu nunkufurci ba hantara ba zagi ba ashar ba kaza ba kaza to wanda shine tausasawa wancan kuma tausayawa kuna, kuna fahimtar bambancin za ku biya kuɗin hausa karatu ka an muku kyauta eh wallin ma'an nushi wal irshadi tare da yin nasiha da kuma wato nusarwa nasiharka ta zamanto bisa tausasawa haka nusarwarka ta zamanto bisa tausasawa to mata suna buƙatar wannan faƙala ta'ala Allah sai ya faɗa cikin suratul nisa yace wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi musu mu'amala da zamantakewa tare da ainihin wato kyautatawa wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuna al-uslub al-amthal fi mu'amalati al-mar'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yana karantar da mu wato al-uslub al-amsal uslubi wanda yake mafi tsada mafi daraja fi mu'amalatil mar'a a lokacin da za a yi mu'amala da ainihin wato mata sai ce us abin nan istausu bin nisa'i khairan ina muku wasiya da ku zauna da mata da mutunci istausu bin nisa'i khairan ku zauna da mata da mutunci da kyautatawa fa innal mar'ata khuliqat min dhila domin kowace mata da kuke ganin ta an halicce ta ne daga abdula shine ainihin wato a kashin haƙarƙari wa inna a'waja shay'in fi dhala a alahu mafi kuma karkata daga cikin kashin haƙarƙari shine wanda yake ina yake sama an gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa in zahabta tuqimahu kasartahu idan ka ce dole sai ya miƙe to sai dai ka karya shi haka kashin haƙarƙari yake ko itace idan ya bushe a tankware sai ka ce sai ya miƙe karyewa zai ko ba karyewa zai ba to haka kashin haka ma'ana dai mace in ka ce dole sai ta bi ɗabi'ar da kai kake bukata to lalle ku sai dai ka karya ta to me ma'anar karya ta din shine ka sake ta tafi gidansu to kuma in ka sake ta kuma ai lamar ya ɓaci ƙarshen mataki kenan da ɗan adam zai ɗauka tsakaninsa da matar shi shine ya sake ta kuma matsalar shine idan ma ka sake ta ne dan ka zauna lafiya to ba za ka zauna lafiya ba a lokacin ne ma wani rikicin zai ƙara tasowa sabuwar katakar a leda na fata an fahimta musamman a ce kun jima kuna da 'ya'ya ita in ta tafi tunanin 'ya'yan ya ɗaga mata hankali ta ji cewa inda ta san za ka sake ta a wannan gabar da ta yi ta baka haƙurin da baka sake ta ba kai ma ka ji cewa da haƙuri kai a lokacin ba furta kalmar sake kai cewa kai tafi gidanku sai na zo wani mutum ya taɓa mafarki ya saki matar shi mafarki ya saki suna rikici ne in san to kuma dama yawanci ɗan adam ya fi yin mafarkin abin da yake damun shi to suna yawan samun saɓani da rikici sai mafarki ya saki matar to shine sai ta koma gidansu satin farko hankalinsa sai ya tashi sati na biyu hankalinsa ya tashi to sati na uku sai ya tafi gidan ya je shi a sasanta a a abu da duk wannan a mafarki da ya je ta ce ita ba za ta dawo ba ya sami iyayen iyayen suka ce a su fa ba su da matsala tsakaninsu da ita matarka ce kuma kai ka sako ta kuma bata gama idda ba tana da sauran kwanaki don haka kana da iko ka mai da kayarka idan ta amince kana da iko kuma ka tabbatar da wannan saki don haka mu ba abin da za mu ci ka je ku daidaita to ƙarshe dai ya zo yana ta mata magiya har yana kuka tana cewa ita ba za ta tashi ba za ta koma ba farkawar da zai kawai sai ganshi yana kuka da hawaye caɓe-caɓe akan idanun shi wallahi tallahi kuka tun daga mafarki har ya fito waje eh a ina eh ga ta a kusa da shi an gane ku Allah da ikonsa farkawa da zai yana kuka taɓe-taɓe da idonsa yana juyawa gefen nan sai ganta a kwanta tana bacci ya ce na gode wa Allah da Allah ya sa wannan abin mafarki ne ba wai a zahiri ba ne ba yawwa kun ganin shi ne da matsala yanzu sai da matakin gyara ina fata an fahimta yawwa so saboda haka wani lokaci idan aka yi saki maimakon a samu nutsuwa wala tashin hankali ne ke biyowa baya ita mata hankalinta ya tashi kai ma miji hankalinka ya tashi nawa muka gani wanda sun yi sakin ba kama san sun yi ba sai abin ya rikice sai a buga ma waya sai malam akwai matsala ya ce me ne ya faru ya ce wallahi mata na na saki yau sati biyu kuma abin ya fara damuna lokacin da zai sake ta bai nemi shawararka ba saboda ya yi zuciya ya yi fushi haka ne ko ba haka ba yanzu da abubuwa suka rikice ne yake neman shawara to kun ga wannan matsala ne saboda haka a shiga ta ta yi dangane da zamantakewa kuma ke ma da yake cewa a baki takaddar dan idan akwai mazaje masu saurin sake akwai kuma mata masu saurin a basu takarda ko babu akwai yujat a ban takarda ta ita motsi kaɗan babban wulakancin da za ta yi miji ta ce ban takarda ta shi kuma yana ta bata hakuri da cewa haba wanci yanzu a zamantakewar mu ki rasa me zaki ce mai hede ki ce baki takarda eh ka bani wata ma har ta faɗi kalmar da miji zai ji ba zai iya hakuri ba wata za ta ce idan dai kai dan halal ne to ka ban takarda ta a ni dan halal eh a to wallahi ni dan halal ne ko wallahi ko ba haka bane to kun ga wani lokaci su matan su suke jawowa miji sai ga a to kuma wannan kalmar in mutum zai nutsu ba kalmar ta da hankali bane shin ita ne take da ikon ta ce kai dan halal ne ya tabbata kai dan halal ko Allah ne Allah ne ina ruwanka da kalmar ki ce a ka ce idan ke ni ba dan halal bane ki je ki tambayi limamin anguwar mu shi ya daura auren uwata da ubana sai ya gaya miki in ni dan halal ne eh gaskiya ne ko ba haka bane wata mata ta taba gaya mijinta haka kai kuma waye ne yace a ni mijinki ne mana ma'ana ta faɗi kalmar don ta wulakanta sai mai da abin wasa kai kuma waye da Allah kai waye ne kai ta ni mijinki ne biki san ni waye ba zai ki tambayi liman zai gaya miki ni waye na fata an fahimta yi gaskiya ne liman ba shi ya daura ba ya ce to ki je ki tambaye shi zai gaya miki ni mijinki ne in ke baki san ni waye ba shi ya sani to wannan duka yana da kyau a dinga mu'amala ana haƙuri ana kuma jan hankalin juna ana ɗaukar abu da raha da wasa sai a zauna lafiya sai kaga wani lokaci an yi maganganu marasa daɗi idan kai haƙuri ka danne ya wuce wallahi in ka fita ka bar gidan yasa annabi idan ransa ya ɓaci sai ya fita ya bar matan shi saboda ya san akwai wani shaidani na mata in ya taso ba abin da ba za su faɗa ba amma in ka fita ka bar gurin ya ta dawo hayyacinta sai ka dawo ka same ta kuma tana kuka a wancan me ya faru sai wallahi abin da na faɗa maka ɗazu ne ya dame ni dan Allah ka yi haƙuri dan Allah ka yafe mu kaza kaza kaza kaza kaza sai kuma tausayin ta ya kama ka to kaga da ka biye mata a wannan lokaci hautsi ne wa za a yi to amma da ka fita ka batta ta dawo yanzu ta nutsu ta gane bata kyauta ba ba faɗa kai mata ba komai ba amma yanzu gashi tana kuka tana neman yadda za a sasanta to yana da kyau mata su dinga fahimta su dinga mu'amalantar junansu da abin nan mazajensu da waɗannan mu'amaloli masu daɗi Allah ya shirye da mu to shine yake cewa wa in taraktahu lam yazal a waje in kuma ka bar wannan kashi ba zai gushe ba yana karkace fastausu bin nisa'i khairan annabi yace ku zauna da mata da alheri ina muku wasiya dangane da ku dinga wa mata wasiya ta alheri da zama da su da alheri qala abu darda'i limra'atihi radiyallahu anhuma sahabi abu darda'i ya faɗa wa matarsa Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda yace idza ra'aytini gadibtu in kin ga na fusata in ga wannan shawara yake bata in kin ga na fusata raina ya ɓaci tarbini to ku zai ki nemi kwantar min da hankali kin ji ta ce to haka ake yi babu laifi ka gaya matanka me kake ciki wance eh to wani lokaci za ku gana shigo gidan nan raina a ɓaci to abin da nake so da ku na farko dai ba laifin ku bane ta iya yiwa wanne ya tunzuro ni daga waje to shawara a lokacin da na shigo raina a ɓace din nan gaskiya ba na so a matso kusa da ni a ce za a mun wata magana zan sake shiga cikin ɓacire don haka in kun ga irin haka to kowa ya ja baya rabu da ni sai na nusu wallahi rahin sanin sirrukan nan yana daga cikin abin da yake zawa ke ma haike zo ki hautsi ni baki sani ba ba laifin ki bane haike zo ki hau kan laifi sai kuma abu ya juye ya koma kanki wani kuma zai ce dirran da raina ɓace to na tashi ban da kuɗi ne kuma na san za a tambaye ni kudin cefa ne ko ba haka bane don haka in kun yi magana ɗaya kuka ji muku Allah ya sauwaƙe in kun yi ɗaya kuka ji ban kula kuma kuka sake da kuka ji ban kula ba to da Allah a rabu da ni ba haka ba to laifin zai dawo kanku saboda haka dole akwai irin wannan fahimtar dole sai kana bayani ana fahimtar ka ita ma ta bayani a fahimce ta to wannan shine ne don haka abu darda sai ga matar shi ya ce in har kika ganni raina a ɓace tardini to abinda nake so da ke karki zo da wata magana in ba ta rarrashi ba wane e to ka dinga haƙuri da rayuwa ka dinga kawar da abubuwa da suke damunka za ka samu nutsuwa Allah ya ce kaza sai ki ga mutum ya fara dawowa ya fara abin nan dawowa hayyacin shi to haka ake so galibi mata ba su san wannan ba idan ta ga miji ya tsume ita ma sai ta tsume wai ita tunaninta wannan tsimewar ita ya shafa kuma wallahi galibi wata tsimewar ba tata bace ta wasu ne ta ɗebo ya shigo gida da ita to ke heki ƙoƙarin gano meye dalilin tsimewar in har akwai hanya in ba hanya to ki ɗauki wata nasiha da za ta zama gama garin nasiha to wa nasiha hakuri fa na ga alamun ranka a ɓace duk da cewa ban san me ya ɓata maka rai ba ko ni ne ko mu ne a gidan ko kuma wasu ne daga waje amma dai ka sani ita rayuwa hakuri ake yi kuma idan aka yi haƙuri Allah zai mayar da gurbin abin da duk aka rasa idan wani abu ne ya same ka ka sani Allah yana sani kuma zai iya kama sauki cikin sauki ba tare da tashin hankali ba wallahi sai ya fara dawowa cikin hayyacinsa karshe ma sai ya fara baki labari to wallahi ki bari wanci wallahi wane ne ya ka to an dawo kenan ya fara nutsuwa kenan sai ki ji da kansa ya fara baki labarin me ya faru to amma ke kin tsume ki ya tsume ko kuma ya tsume ya shigo gida kin fara habaici to ba mu dai muka karzo man balataya aka ba mu ko ba haka bane kin koma kina habaici kina karin magana sai ki ƙara tunzura shi ko ba haka ba da haka dole kalmomi ne ake so a dinga yi na ainihin wato samar da nutsuwa don haka yake cewa wa idza wa in ra'aiti wa in ra'aituki gadubti haka kin ga adalci irin na sahabbai yace idan naga ke ma ranki ya ɓaci tardituki ni ma zan yi kokarin rarrashin ki in baki hakuri kin ga bai faɗa wa kansa shi kaɗai cewa a yi masa ba don galibi mazaje suna da wannan zalunci shi ya iya faɗi idan ya kaza ya same shi to a mar kaza amma bai iya kuma ya ce idan ita kaza ya same shi kuma bari ya mata kaza ba yanzu kin ga da ya faɗa cewa in kin ga raina ya ɓaci to ki ƙoƙarin zuwa ki samar mun da nutsuwa a lokaci guda kuma yace ni ma in na ga ranki ya ɓaci zan yi ƙoƙarin samar miki da nutsuwa sai ka ji mata da yawa suna kwamfalin cewa in ba su da lafiya mazajen su ko sandu ba sa ce musu mace tana kwanta tana ta nishi tana ta mutsutsuku amma ba za ka iya zuwa ka ce wance ya jiki ba sannu wallahi rihin lafiyar kin nan sai yasa ni ma gaba ɗaya din nan bana jin daɗi wallahi ni anya yau zan ma fita ma kuwa wallahi mai tausayi kaga ta ta ta ce a in dai dan tani ne wallahi kar ka zauna a gida to kai ka kwanta lafiyar ka kaloni na kwanta ba lafiya to ya za a ci a sha kai hakuri ka fita ni dai in dai dan tani ne wallahi kar ka damu jikina da sauki amma wallahi bari mu faɗa muku galibi daga cikin rahin lafiyar da mata suke shiga abin da ke ƙara ta shi ne halin mazajensu mace idan ba ta da lafiya tana buƙatar rarrashi da tausa da kuma nuna damuwa ka nuna kawai ka damu da rahin lafiyar sai ta ji ita ta warke dan ta samu miji mai kula da ita mai damuwa da ita amma daga ka nuna ba ruwanka you don't care to wannan sai ƙara zafin rahin lafiya ɗan zazzaɓi ne amma sai ta fara nihi tana wayo Allah wayo Allah zan mutu kuma Allah kai ne za ka kashe ta yi kai ne za ka kashe ta dan baka damu da ita ba amma idan ka nuna ka damu sai ta ji cewa ita fa tana da miji mai kula da ita dan haka ita ta ma warki balantana ka ce kai ma kana jin kamar ba ka da lafiya balantana ka ce kai yau dinnan ni ba zan ma fita ba yau ba ma fita kasuwar wurin aikin ma ba zan je ba yau me ya faru ba baki da lafiya kuma ina zan je ko ina na je hankali na a tashe yake ba da nutsuwa ita ce a inda dan tani ne wallahi ka fita karka damu shikenan an warke ina fata an fahimta idan akwai wani abu da ka san ta nema ba kai mata ba a baya sai ka ce ni da Allah ya maganar dinkin kin nan ni kin kai a tamfar kuwa sai a a da Allah zaki iya tahi ki dauko ko zaki ga min inda take a drawer jan dauko na fata an fahimta wallahi ta to barin da ya dan lallaba ta tahi tana dan daddafawa wallahi kaga ta je ta dauko ta a garin hirar yadda za a yi dinkin da design din ta warke bata ma san ta warke ba Allah ta ce to dama akwai wani dinki da wanta ta yi wallahi kaga ta hau bayani kawai to irin wannan nake so a yi min kaza kaza kaza kaza kaza wallahi tallahi na gaya muku ire-iren rashin waɗannan abubuwan a gidaje su suka haifar da matsaloli da yawa aka dinga samun damuwoyi ɗan ƙaramar matsala ce wanda za a iya magance cikin ƙanƙanin lokaci amma ai ta shiga ana fita ai ta faɗuwa ana tashi abu ya zama fitina Allah ya yi da aka yi ce wa idza ra'aytuki gadibtiki tardituki zan nema miki yarda zan zan ainihin wato rarrashe ki wa illa in ba haka ba kuwa lam nastahib ba za mu taɓa samun zamantakewa mai daɗi ba shine lam nastahib al-istihaba ita ce samun nutsuwa da kwantar hankali a cikin gida da kuma tsakaninka da mutum tazawwaja ahadu salihina wani daga cikin mutanen arziki ya auri wata mata imra'atun fa kana yu'ashiruha bil ma'ruf sai zama yana mata mu'amala mai daɗi wala yabkhasaha haqqaha ko huquqaha baya tauye mata haƙƙinta shine wala ya baka saha fala ta baka sun nasa ashiya abu baya tauye mata haƙƙoƙinta amma hiya amma ita kuma fakanat ta baka suhu ba'adha huquqihi ita kuma sai tana tauye masa nasa haƙƙoƙin bari ku ji me ya faru mata ne miji ya aure ta shi yana kokarin ba ta haƙƙinta duk abin da ya kamata yana kyautata mata amma ita kuma a bangaren shi ba ta kula masa da haƙƙoƙinsa kun gane magana da kyau ko wala tasma'u kathiran li qawlihi in yi mata magana da yawa bata sauraron shi bata aiki da maganganun shi kuna ina fata kuna fahimta fa kana yasbiru alaiha sai zama yana ta hakuri baya damun kansa sai ya hakura in ya nema abu kaza ta ki ya gaya mata taƙi ya gaya mata taƙi sai ya rabu da ita ya yi haƙuri wa ya du'u laha bi salah kullun yana mata addu'a Allah ya shirye ta kun ga abin da ba ma yi kenan idan mace ko ƴaƴa ne fa idan suka kan gari abin da ake musu shine nasiha da addu'a kullun kana nasiha in sun kama hanya sun fita kuma ka ce Allah na yi iya nawa Allah ka iyar mun akan yaran nan Allah ka dawo mun da su kan hanya Allah ka shirye su ya Allah nasiha dai kace mu yi addinu an nasiha to nayi kuma ina kan yi amma ban isa in jawo hankulan yaran nan da zukatan su kawo su kawo kan addini ba sai ka taimaka min Allah Allah ka taimake ni to haka mata ma ta kan gari ta nukurkushe ba ta son da'a ba ta son biyayya to in kai nasiha kai nasiha ka ce ya Allah nayi nawa nasiha Allah wannan mata ka dawo da ita kan hanya Allah ka shirye ta Allah ka sa ta gane abin da take ba daidai bane shikenan ba haka manzon Allah yayi wa ɗaya daga cikin matan shi ba da yace yana son ta tace a a akwai matsala yace me matsala tace na farko ina da zafin kishi na biyu kuma ina da yaya na uku ina da shekaru masu yawa sai manzon Allah yace to idan shekaru ne dai ni ma ba yaro bane dan haka dattijo ne da dattijuwa aka haɗu ba matsala in ƴaƴa ne Allah ne ke rike su ba ni zan rike su ba kishi kuma ina addu'a Allah ya sassauta miki shi kun ga annabi yayi matarsa addu'a kenan ko sai aka wayi gari daga ƙarshen rayuwarta sanda ta sadaukar da kwananta ga na Aisha kishi ya ragu ko bai ragu ba ya ragu to haka ake wa mata addu'a na fata an fahimta to shine shi ma wannan Allah yana yi wa matar addu'a fara'at zata yaumin wa hiya na'imatu ana nan wata rana sai ta yi bacci sai tana mafarki annaha tasiru ma'a zawjiha wai tana tafiya tinkis tinkis tare da mijin akan hanya fi tariqin akan hanya ya tafarra'u ila tariqaini hanyar ta rabu kashi biyu fa qala laha zawjuha sai mijin yaje yace mata a mafarkin huna sanaftariku to anan da ya gaskiya za mu rabu an gane akan hanya ne suna tafiya sai hanya ta rabu biyu sai ce to yanzu kan za mu rabu ke zaki nan ni zan yi nan li'anna tariqa la yasau illa wahidan minna domin hanyoyin guda biyu ba za mu hau su tare ni da ke mu hau hanya ɗaya mu tafi ba dole sai dai ki bi waccar hanyar ni kuma in bi wannan hanyar kun gane magana yace ba zai ishe mu mu biyu mu hau guda ɗaya ba to ashe wannan mafarkin ya nuna mata alamar mijin yana shirye-shiryen sakinta ne saboda ta fara isassa falan mastaiqazat lokacin da ta farka daga bacci hakat mara atli ahadi mufassirin ru'ya sai ta je ta bawa wani mai daga cikin malamai masu fassara mafarki sai ta bashi labarin wannan mafarki da ta yi faqala laha sai wannan malami ya ce mata anti to khalifi na zaujiki kin ga bai san me ya faru ba tsakanin su amma mafarkin ne ya gaya masa menene ke faruwa a fassarar mafarkin ya gano matsalar sai ya ce abin da ke faruwa shine ke dinnan kina saba mijinki yace kwarai da gaske sai ce wa yushiku an yi fari kaki kuma yana dab ya fara shirye-shiryen zai sake ki fakafat tana jin wannan sai firgici ya kama ta tsoro ya kama ta ta san in ta rabu da shi ta rabu da mutumin arziki ina fata an fahimta wa aslahat min haliha sai ta dawo ta dauki mataki ta gyara halayenta ina fata kun fahimci magana saboda ta fahimci lalle za ta iya samun tangarda tsakaninta da shi lokaci ko to za mu dakata a nan za mu tahi sa'id zaujatika yadda ake taimakawa mata a cikin gida ta hanyar aikace-aikace ta hanyar karɓar yaro in yana kuka a'a idan ba lafiya wane yana kwance ita za tana girki ba wa yaro magani yi wa yara wanka lokacin tafiya makaranta kokarin taimaka musu wajen asamin da wasu dai shauransu abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe da ni da ko Allah ya fe mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمو مالا أبو بكر الصديق بسم الله ما النبي
ne wanda tambayoyin da za su tanya muka tsaya haka ainihin gyara malam wannan tana tambaya take cewa malam matar da take bin masallaci sallah misali ga masallacin mu da mata shin sallar da ake bayyana karatu da kuma inda ba a bayyanawa za su karanta fatiha da sura inda ake karanta ko kuma da inda ake karanta fatiha kadai ko ga shiru kawai za su
wato akwai sabanin malamai dangane da ainihin wato yin karatu a bayan liman akwai malaman da suke ganin cewa za a yi aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi ku sani an sanya liman ne saboda ai koyi da shi a idza qala Allahu akbar fa qulu Allahu akbar wa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu har zai zuwa karshen hadisi to a karkashin wannan suka ce duk abin da liman yayi kai ma za ka yi su don haka za ka yi karatu a bayan liman akwai kuma malaman da suke ganin cewa ba za ka yi karatu a bayan liman ba kawai za ka bi liman ne domin suka ce shi amfanin sanya liman shine ya yi kira'a ka saurare shi jama'a kun fahimci magana to tun da amfanin shine ka ya yi kira'a ka saurara to in kana yi shi yana yi to wa zai saurari na wani kaga kai ba za ka saurari abin da liman ke karantawa ba so saboda haka suka ce kai sai ka ainihin wato yi shiru ba za ka yi karatu ba to magana ta uku wacce take ita ce mafi inganci shine idan liman yana jan sallah sai ya zama a karatu rakawo'in da ake bayyana karatu to a nan za ka yi shiru ko za ki shiru ki saurari karatun liman amma a nan ma suka ce karatun fatiha kan za ka yi domin suka ce annabi ya ce duk mutumin da ya yi sallah bai karanta fatiha ba ba da sallah shikenan in ka saurari ta lima ai kai baka karanta ba ko to don haka sallar ka bata yi ba to don haka zaka karanta fatiha idan aka yi gairul makdubi alaihim waladdali to daga nan sai kai shiru ka saurari qira'al liman a sauran raka'o'i kuma waɗanda ba na bayyana ba wanda suke sirrance to a nan kan dama baka da wani karatu da kake saurara don haka za ka yi karatun ka naka za ka yi fatiha kuma za ka yi sura amma a raka'o'i waɗanda suke na bayyane to za ka yi fatiha ne sai ka saurari sauran kira'a ta liman ina fata kun fahimci magana wannan maganar ita ni na fi gamsuwa da ita gaskiya cikin maganganun da malamai suka yi akan wannan wallahu ta'ala a
tambayar da ta bi cikin shakalan zan iya addu'a a cikin sujada nafila na farilla ko dai sai a na farilla a nafila kawai na'am addu'o'in da ake a cikin sujuda ya halatta ki a farilla kuma ya halatta ki a nafila babu laifi idan kin yi a sujuda ta nafila babu laifi sai dai shi na sujudar farilla kusan yana zama kamar wajibi ne kamar dole ne amma shi na nafila kamar yadda ita ma nafilan ba dole bane to haka wannan addu'o'in da ake ba wajibi bane kun gane magana Allah shi da aka kebe da za a yi a sujuda to akwai addu'o'in suna da yawa mutum ya duba ismul muslim bayan dai subhana rabbiyal azim ne ko a'ala subhana rabbiyal a'la zaki sannan akwai irin su subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh da shauransu akwai su da yawa dan haka zaka iya yi kuma zaka iya roƙan abubuwa na alkhairi a cikin sujuda an gane babu laifi insha Allah Allahu a'lam
malam wannan take magana cewa kamar yadda ainihin ka gaya mana abubuwan da ya kamata mu yi wa mazajen malam su ma matan ka su ma mazan ka gaya musu su dinga sake mana fuska suna wasa da mu a cikin gida kuma su dinga daukar mu suna dan fita da mu muna dan dawowa shine abin da ke bukata a jihar da mutum kuma na ji kai bayan yayi wannan yawa an yayi wallahi wannan abun yana da kyau ta da mace a zagawa to zaman gida din nan kai namiji inda kai aka kunshe a gida fa bala'i za a yi da kai fa ba za a zauna lafiya ba a kunshe ka a gida a ce ka zauna kai wata guda ba ka fita ko ina ba ba karamar matsala ba ne shi yasa yana da kyau wani lokaci ko da ba abin da ya faru a dangi ka ba wa matar ka dama ka ce ni kan ba za ki dan jin irai da su wanta ba ne sai to ai kai din ne in aka tambaye ka ka ce mun cika samu ta da ba da kin za in kai ki kin za ka dauke ta ka kai ta ce to na baki dama ki ga gidan suwanci ki je gidan suwanci ki je gidan suwanci da sauransu in ma kana da lokaci ka ce to in kin gama da gidan suwansa ki buga mun waya zan zuwan kai ki gidan suwansa wallahi yana da kyau yana da kyau inda lokaci a yi haka in ba lokaci ba ta kudin nafe ka ce in kin gama da gidan suwanci ki hau nafe ki tafi gidan suwanci in kin gama inda kika karke to ki buga mun waya ki ce kina guri kaza sai yanzu barke ki wannan yana da muhimmanci idan misali ba a samu wannan ba wata ran ka ji kana firi ba abin da kake yi ka ce ku kintsake da yara duka Allah ya sa akwai halin ko mota ko mashin ka ɗauke su ku zagaye gari yana da muhimmanci yana rage tension yana kawar da bakin ciki da damuwa yana jawo raha yana ƙara soyayya sosai a cikin zuciya wannan yana da muhimmanci mazaje ku dan taimaka ku dinga wa matan ku irin wannan an gane ko kun kuma ki samu bakar ki daga hankalin ki baiwar Allah ki kulki nutsu wannan karatu da yake dauke ki kai wa mutum ku ai ta sakawa kun gane wataƙila idan ya ji wa'azin sai ya ɗauki mataki an gane ku Allah shi ya Allah ba su yi
ba da sa ko da hankali da aka yi da mata dan akwai wani bawan Allah da ya same ni ya ce min shi mutum ne wanda yake sha'awar ya dawo gidansa kuma ya ci abinci a gidansa idan zuwa da matarsa dan gida ita amma suna da yawan yin baki idan je so da in ya dawo sai ya sa sai ya ainihin tura shi cikin uwar daka sai ta zauna ita da kawayenta a falon a share shi a kai masa abincin ya ce rasa ma me zai yi ya ce kwammace ma bai dawo ba ya ce to malam kuma a gefe guda sai ka ji sun ce suna buƙatar me A dinga dawowa.
a dinga dawowa ana zama ana haifa amma shi ba samun wannan lokacin shin akwai wani jan hankali da za ka iya yi wani hankali wannan matsala ne? Don su ba ita kaɗai mutum da gaya faru akwai wanda suke yin wannan haka to gaskiya wannan ya sa wani lokaci ya so ya haka buɗe ta kowane bangare yanzu kin ji kuma yanzu shi wannan yana son dawowa ya dawo ya saurari matansa a yi kira amma a lokaci guda kuma sai zai samu tana da yawan baki wannan su zo wannan su zo a dalilin wannan sai ta shafa wato yana da kyau ku gane cewa akwai lokaci na gida akwai lokaci na baki kuma ke mata ke za ki wa kanki wannan tsarin a cikin gidanki duk kawayenki da yan uwanki ce to daga karfe tara na dare zuwa sama lokacin da mijinki ke dawo ko daga karfe bakwai zuwa sama gaskiyar magana duk wacce za ta zo gida na kan ta zo a wannan lokaci wannan lokaci ne na mai gida lokaci ne na mijinki da aka yi sawa kai wannan ka'ida kar ya zama to gidan ki random gida ne kowa yana faduwa a lokacin da ya ga dama sannan idan ma mace ta karya wannan ka'ida tana shigo ta ce wance eh to mun gaisa na gode da Allah kuma na koma ina ki koma gida me ya dalili ya ce mijina yana to wata kin san su da izgilanci musamman marasa mazajen nan ce ko su dadi miji wato miji yana nan ine yau za a mana wulakanci ce gaskiya ne domin a duniya ba wanda Allah ya ban umarnin faranta masa sama da shi Allah dai bai so ki aya ce in faranta miki ba ko akwai aya da take faranta ya ayyuhal ladina amanu farlu qawaye faranta wa qawaye akwai babu ko ba haka bane ko da haka ba inda Allah ya ce in faranta miki Allah ya ce in faranta miki don haka ki je amma in kina so mu yi hira ki zo daga karfe kaza zuwa lokaci kaza wannan na free za mu tattauna duk abin da za mu yi. Ki saka wa kanki tsari amma in ba haka ba za ku dinga tauye kanki ku yanzu kin ga shi wannan ya dawo an danna shi a cikin kwata an ɗauki abinci an kai mishi yana jin ana ta hewa a falo kin ga in yau ya dawo bai samu irin abin da yake bukata ba gobe ya dawo jibi to wata ran sai ya bugo waya to fa gaskiya yau ba zan samu dawowa da wuri ba akwai yadda damuwa